الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يوم ثلاثة hudu ga Ramadan hijira ta 1446 ya dace da hudu ga watan uku shekara ta 2025 muna cikin tafsirin suratu gafir kuma za mu ci gaba daga aya ta 36 to wannan yana dauke da bayani na biyu game da muminin iyalan fir'auna mu gabatar da bayani na farko fir'auna ya kira 'yan majalisunsa manyan mashawartan shi shi ne abinda allah maɗauki ke ba mu labari fir'auna ya kira 'yan majalisan koli su ne mashawartansa yana gaya musu shawarar cewa zai kashe annabi Musa alaihi salam a wannan lokaci aka samu wani mumini wanda ya tashi yana ta kokarin bada kariya ga annabi Musa to shine Allah ya ci gaba da bamu labari abin da ya faru a wannan majalisi wa qala fir'aun ya
فرعون يا هامان قد لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
وقال فرعون sai fir'auna yake gaya masa wannan wannan taron ya hamanu ibn li sarhan yace ya kai hamanu ka gina min wani bene la'alli ablugul asbab wato tana yiwuwa in yi amfani da wannan benin in samu isa ga sabubba waɗanda za su isar da ni ga Allah mahallicin annabi Musa alaihissalam kaga fir'auna yana izgilanci yake cewa yake ce ma wazirinsa ka gina min bene idan aka ce as-sarfu ana nufin al-bina'ul 'ali al-qasr al-murtafi' kalma ta asafu ta zo a wurare daban-daban a cikin alkur'ani kuma duk ma'anarta guda ne wato bene mai tsawo firawuna ya ce a gina mar babban gini mai tsawo me zai amfani da wannan ginin ya ce la'alli ablugul asbab tana yiwuwa in samu isa ga sabubba idan aka ce al'asbab jam'u sabab kullu ma yusil ilal maksud abinda zai sa ya cimma manufarsa manufarsa ita ce ya kokari ya ga Allah fir'auna yana son ganin Allah annabi Musa wa in ba'uda komai nisa yake ga ma wasirinsa ka gina min bene wanda zamu yi wannan mun karanta shi a suratul qasas aya ta 38 wancan ayar kuma Allah ya ce wa qala fir'auna ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ku yan majalisa ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba ka ji abin da ke gaya musu wato shi ne abin bautansu sai ya ce fa'auƙidli ya hamanu alattini ya kai hamanu ka yi amfani da wuta ka ƙona laka a samu blok mai ƙarfi wanda shi yake nuna maka mutanen farauna suna da ƙwarewa ta wajen gini sun san ginin da zai yi ƙarfi saboda ka yi sa yake ce mar ginin da yake so a yi bene ne shi wannan benin a gina shi da bricks wato shi ne blok ɗin da aka ƙona shi fa'au ƙidili ya hamanu alatin faj'alli sarhan a yi blok idan an yi waɗannan blok ɗin sai a gina bene almurtafi zahir to wannan gini idan aka yi shi sai ya ce la'alli attali'u ila ilahi musa kaga a wancan suran ya faɗa ƙarara ya ce abin da ya sa nake son a yi min dogon gini saboda ina so in leƙa in ga Allahn annabi Musa sai ce wa inni la'adunnuhu min al-kazibin saboda ni ina tsammanin Musa yana cikin masu ƙarya wannan kaga ya dada tabbatar da abin da Allah ya faɗa a suratul nazi'at fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la fir'auna yana gaya wa jama'arsa cewa shine abin bautansu dan hakan yake faɗa a suratul qasas ya ce ma'alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ne ba to nan babu inda Allah madaukake tabbatar mana an yi wannan bayanan ko ba a yi ba don babu bayaninsa zahiri imma ta ayoyin alkur'ani ko ta hadisan manzon Allah amma dai Allah ya tabbatar mana fir'auna ya nemi a masa gini mai tsawo me zai yi amfani da wannan ginin ya ce zai saboda yana so ya leƙa ya ga abin bautan annabi Musa alaihi salam la'alli attali'u ila ilahi Musa mun kawo bayanin da Ibn Ashur ya yi a littafin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yana fassara wannan sura da suratul qasas yace walam yadhkuril qur'anu anna hadha sarha buniya shi alqur'ani bai gaya mana cewar wannan benan an gina shi ba ba za ka samu wannan labarin cikin alqur'ani ba walaysa huwa ahad al-ahram sannan karka dauka waɗannan pyramid da suke Egypt waɗannan manyan ginin kaburburan karka dauka su ne yace li annal ahrama buniyat min hijaratin la min ajurri saboda me ya bambanta su su waɗannan pyramid da suke Egypt an gina su ne da duwatsu ba ƙonannan laka ba amma in ka dubi abin da shi fir'auna yake faɗa abin da fir'auna yake faɗa a wannan aya yace fa au qidli ya hamanu ala tini ka ƙona laka sannan a samar da ƙonannan block kafin a yi wannan ginin da shi kuma duk wanda ya dubi kaburburan da suke egypt a yanzu a waɗannan pyramid din ya san cewa da duwatsu aka yi su so ya nuna kenan ba ɗaya ba ne wale an na haju ilad madafina lillazina banau haminan sara'ina kuma sannan waɗannan pyramid din me manufar gina su manufar gina su shine su zama kaburbura na fir'aunoni sarakuna kuma haka din ne saboda ka wurin binne sarakunan misra ne amma shi wannan gini da fir'auna ya ce yana so a yi mar kaga ya faɗa ya ce yana so ne gini ya zamanto mai tsawo wanda zai hau kai ta dalilin wannan gini zai leƙa ya ga allah annabi musa alaihi salam to don haka babu shakka wannan ginin da kake gani a egypt ba shi bane allah yake magana a kansa a cikin alkur'ani wani gini ne wanda fir'auna ya so a yi mar ginin mai tsawon gaske an yi ba a yi ba hal waqa'a bina'u hadha sarhi wa tamma aw lam yaqa' shin abin ya auku an gama ginin fir'auna ya hau ko ko bai tabbata ba babu wata hujja ta gaskiya mai gamsar da hankali mai inganci in ma ta ayar alkur'ani ko ta hadisin manzon Allah to sai malamin yace anan haka ba'dhum annahu tamma idan kana duba littafin tafsiri zaka ga akwai daga cikin malaman farko waɗanda suke ganin hakan ya tabbata hakan ya faru ɗin tun da fir'auna ya nemi a yi an gina benan benan kuma mai tsawo ila a'ala huwa sa'ida fir'aun fir'auna ya hau wannan benan sai da ya je makura wa za'ama annahu qatala rabba musa bayan ya kai makuran wannan gini sai ya sauko da ya sauko sai yake gaya wa 'yan majalisan ai ya kashe Allah Musa ya hau ya gan shi har ya kashe shi wannan za ka gani a littafin tafsiri littafin tafsiri da yawa ana cewa inna sarha saqata wata riwayar kuma lokacin da aka yi ginin ginin yayi tsawo tsawon yayi yawa to qabla itmami bina'ihi kafin ma a karasa ginin sai ya rufko ginin da ya rufko ya fado akan khalqan kaseeran min amalati albina'i wal jundi ma'aikatan wannan ginin waɗanda suke yin wannan ginin da sojojin fir'auna ginin ya rufka kansu suka yi ta mutuwa don haka ba a gama ginin ba wa haka babu annahu lam yashra fi bina'ihi akwai malaman da suke ganin ma ai ba a ma fara ginin ba wannan ta bayanin ibnu ashura littafin sa tafsirin sa at-tahrir wa tanwir kuma hatta al-imam at-tabari a littafin tafsirin sa jami'ul bayan shi ma ya kawo wannan magana abinda al'imamu tabari yake cewa fir'auna ya ce a gina marbe ne mai tsawo ya ce la'alli an zuru ila ma'abudi musa saboda ko zan iya ganin abin bautan annabi musa allazi ya abudu wa ya da'o ila ibadati sai ce wa inni la'azunnuhu saboda ni ina ta tsammanin musa wannan magana da yake cewa yana da abin bauta فيما يقول من أن له معبودا يعبده في السماء annabi Musa da yake cewa yana da abin bauta wannan abin bautan a sama yake wa annahu huwa alladhi yu'ayyiduhu wa yansuruhu wannan abin bautan shi yake karfafa masa shi yake bashi taimako wa huwa alladhi arsalahu ilaina ya aiko shi zuwa gare mu Fir'auna yace abin da yasa nake son ayi wannan gini duk waɗannan ni ina ganin Musa min al-kazibin yana cikin makareta to shine sai al-Imam Tabari yace wa zakara lana abinda labari ya iso gare mu anna hamana bana lahu sarha lalle hamanu din ya gina masa wannan benan labari aka samu amma babu wata hujja mai inganci fartaka fawqahu saboda haka sai ya hau saman wannan benan fakana min qissatihi wa qissati irtifaihi irtiqaihi ma haddathana an suddi yake cewa an samu labari wanda yake da asali daga al-Imam Suddi yana daga cikin tabi'ai shi al-Imam Suddi yake ba da labarin nan ba mamaki ya samu daga littafin ahlul kitabi amma dai babu wata hujja imma ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah wanda ya nuna cewar an gina wannan benan labarin da aka samu daga alimamu suddi ya ce ƙala fir'aunu liƙaunihi fir'auna ya ce wa mutanensa fa'au idli ya hamanu alattini faj'alli sarhan ya kai haman ya ce a ƙona laka a samar da blok a yi min gini bene mai tsawo la'alli azhabu fi sama'i saboda ina fatan zan shiga sama fa'anzuru ila ilahi Musa, saboda ka ina shiga zan dubi, zan dubi Allahn annabi Musa, abin bautansa. To shi ne alimamu tabari ya ce, yadda labari ya iso, falamma buniya lahu sarhu da aka gina mar wannan benen irtaka fawqahu sai ya hau ya samu damar hawa har ya je kodiyar wannan benen fa arabinu shaba saboda haka sai ya umarni ga maharba ya tafi da maharba da yawa sai ya ce su yi harbi a lokaci guda su yi harbi ta sama saboda ko za a samu Allahn annabi Musa. In sha ba fara ma biha na hawa sama'i, maharba kifiya suka harba kifiya a lokaci guda, to cikin ikon Allah kuwa faruddat ilaihi wa hiya mutalattika daman, da yake Allah ya yi nufin halaka gare shi, kifiyoyin gaba ɗaya suka dawo da jini a kansu. kifiyoyin suka dawo da jini a kawunansu saboda Allah ya jarabci Fir'auna dai da ganin haka sai Fir'auna ya kama cewa qarqataltu ilaha Musa na kashe Allah Musa na kashe Allah Musa shi kansa Imam Tabari da ya kawo labarin da ya zo karshe sai ya ce ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah ya fi karfin haka to amma dai shi alqur'ani bai tabbatar mana abin ya auku bai auku ba illa dai annabi Fir'auna ya faɗi wannan maganar abinda za mu lura ko da fir'auna bai aikata ba Allah zai kama shi da laifin haka saboda haka yasa ba ma'anar ba a tabbatar ya faru ko bai faru ba yace yana son a marge ni me dalili yace saboda yana son ya cimma sababi kaga kenan ya nuna maka sama yanda kake ganin ta da fili karka dauka ko ina hanya ne akwai hanya kuma wannan hanyar tun a zamanin fir'auna Fir'auna ya sani sama tana da hanya shi yasa yake cewa la'alli ablugal asbab tana yiwa in isa waɗannan hanyoyin da yace asbab din sai ya fassara asbaba samawati sababin isa sammai akwai sababi akwai hanya duk da cewa in ka daga ido zaka ga sararin samaniya ko ina ka dauka za a iya tafiya hanya ce ba haka bane akwai hanya in ka kuskure wannan hanyar to mutum ya halaka saboda ka dole sai da wanda ya dace da wannan hanya fir'auna ya sani yace saboda ka yana so ya bi waɗannan hanyoyin fa attali'a ila ilahi Musa sai in tsinkayi abin bautan Musa ma'anan fa attali'a in leka in ganshi wato astadrik in samu damar isa gare shi to amma ko lokacin da fir'auna yake faɗin wannan magana ga 'yan majalisansa ya riga ya sani 'yan majalisan akwai waɗanda ba su gaskanta shi ba saboda haka tsoron kar wani ya ce gaskiya ne sai ce wa inni la azunnuhu kaziba ni ina tsammanin makareci ne kaga ya datse kar ma wani ya sha gabansa yana son ya hana mutane korafi akan maganarsa dan ba mamaki wani mutum ya ce ai babu shakka Allah ne Musa gaskiya ne yana nan a sama sai ya ce wa inni la azunnuhu kaziba to Allah sai ya gaya mana a dunkule وكذلك زين لفرعون سوء عمله kamar haka aka ƙawata ma fir'auna mummunan aikinsa saboda idan mutum halaka ta cin masa to sai kama tunanin abin da ba zai mayu ba kaga kalmar da yake faɗa wai yana so ya leƙa ya ga Allah kasa wannan ba ƙaramin magana ba ce to sai Allah ya ce amma da yake shedan ya ƙawata ma fir'auna tunaninsa baya ganin tabargazan da yake aikatawa wa subda an sabili kuma an riga an kange shi ba zai iya gane hanyar Allah ba don haka idan shedan ya ribaci mutum idan shedan ya sanya tsatsa a zuciyar mutum to zaka ga mutumin nan yana tunanin abin da ma ba zai yi ba sai Allah ya ce amma wannan abin da fir'auna yayi zahiri da ma makirci ne kamar misali ana taro annabi Musa ya ce Allah na yana sama sai Fir'auna ya ce kai waziri Allah yi min gini in je in leka ko zan ganshi ai kaga makirci ne makirci ne wato kamar zolaya ce shi yasa sai Allah ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi taba wannan makircin na fir'auna wai na badda sawu ta irin wannan maganar bai zama ba face cikin hasara kaga kenan bai ci ribar wannan din ba bai ci riba ba ta wannan maganar da ya yi a kan cewar a gina masa bene zai je ya laika ya ga Allah annabi Musa alaihi salam to amma akwai abin da malaman sunna suke yaba ma suke yaba ma wannan wannan labari akai tun daga zamanin farko misali imam al'imma ibn Khuzaima imam ahli tauhid ibn Khuzaima yana daga cikin malamai da suka yi karni na uku suka yi rayuwarsu a karni na uku kuma yana daga cikin waɗanda suka fara rubuta littafai akan tauhidi saboda ka littafinsa kitabu tauhid na ibn Khuzaima littafi ne mai albarka yana daga cikin littafan farko waɗanda suke bayyana maka aƙidar sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da atba'u tabi'in saboda haka yasa littafin yana da albarka kwarai in ka dubi kitabu tauhid a mujallar na farko shafin 264 ibnu kuzaima yace fasma'u ya zawil hija ya ku masu hankula ku saurara da kyau sai ce barin gaya muku wani dalili dalilan afar min kitabillah ga wani littafi ga wata hujja daga littafin Allah shine alqur'ani hujjar da take nuna muku annallaha jalla wa ala fis samai Allah yana sama ga wata hujja daga alqur'ani da take tabbatar maka Allah yana sama ma'a dalili ala anna fir'auna ma'a kufrihi wa tughyanihi ibn Khuzaimah yace ka duba dai ka duba kafircin fir'auna ka duba tsagerancin fir'auna amma duk da haka fir'auna ya yadda Allah yana ina yana sama yace ya ku masu hankula ku falura idan ana magana manyan kafiran duniya to fir'auna yana ciki yace kad a'lamahu Musa alaihi salam bidalika annabi Musa ya tabbatar masa Allah ya aiko shi ina Allahnka yake كأنه قد علم أن خالق البشر في السماء wanda shi kansa Fir'auna ya sani Allah mahaliccin ‘yan Adam yana sama shi ne sai Ibn Khuzaimah ya ce, Allah ta suma uƙaulallahi ya haƙi an Fir'aun yanzu ba ka iya karanta waɗannan ayoyi na Suratu Gafir, aya ta 36 zuwa 37, ka ji yanda Allah yake ba da labarin abin da Fir'auna ya faɗa, ya hama nubnili sarhan la'alli أبلغ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى شين شيء ابن خزيمة ففرعون kaga dai fir'auna alaihi la'natullahi Allah ya ne mara albarka baya ga cewar kafiri ne yace ya amuru bi bina isarhi yayi umarni a gina bene yayi umarni a gina bene fahasiba annahu yattali'u ila ilahi Musa yana tsammani idan aka mar gini ya dauka sama din bata da nisa ya dauka saman kusa ne saboda haka yana ganin idan an mar gini zai iya amfani da wannan gini ya leka ya ga Allah annabi Musa kaga har ma sai yake cewa wa inni la azunnuhu kaziban ni ina tsammanin Musa makaryaci ne sai ibnu Khuzaimah yace dalalatun ala anna Musa qad kana a'lamahu أن ربه جل وعلا أعلى وفوق dama can annabi Musa ya riga ya ga mai Fir'auna ya gaya masa cewa Allah madaukaki yana sama sama da komai da kowa to kaga wannan yana daga cikin hujjojin ahlus sunna da suke cewa Allah yana sama babu shakka wannan hujja ce zahira kuma da take tabbatar da zatin Allah tabaraka wa ta'ala yana da waje shine saman al'arshi kamar yadda alkur'ani ya tabbatar to me Allah ya ce a gaba wa qala allazi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rashad to magana ta yi nisa fa yanzu magana ta yi nisa domin da farko shi wannan mumini na iyalin fir'auna ya koye imaninsa kamar yadda Allah ya faɗa to amma idan aka ci gaba da gardama asiri zai to to abin da ya faru kenan idan ya faɗa fir'auna ya faɗa idan ya faɗa fir'auna ya faɗa ƙarshen ta kawai sai ya fito fili shi yasa Allah ya yabe shi wannan shine karo na uku da Allah yake tabbatar da imanin wannan mutumin wa qala allazi amana wannan da yayi imani sai ya ce ya kaumi ya ku jama'a ta ittabi'uni ku bi ni ahdikum sabilar rashadi zan shirya da ku tafarkin shirya kaga magana koye koye kuma ta kau abinda yasa ya fito fili ya faɗi wannan saboda yana ƙoƙarin duk abin da fir'auna ya faɗa sai ya yi ƙoƙarin warware shi fir'auna a baya in ka dubi aya ta 29 Allah ya ce ƙala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabilar rashadi fir'auna ya ce to ni dai ra'ayina nake gaya muku kuma abin da nake gaya muku din nan wannan shine abin da naga yafi dacewa me me fir'auna ya ga yafi dacewa an yastafiffa qaumahu fa yutabi'u ya wautar da hankulan jama'a saboda ka so rika bin sa suna bautan shi illa iyaka fir'auna sai ya ce wa ma ahadikum illa sabilar rashadi ba na shirye da ku face ga tafarkin shari'a kaga fir'auna ya gaya wa 'yan majalisa duk manufofinsa duk tsare-tsarensa na shari'a ne ga jama'a to shine shi ma sai ya warware wancan tunda annabi Musa baya gudan ya qaumi ittabi'uni ya ku jama'a ta ku bi ni ahdikum sabilar rashadi ni ne zan shirye da ku tafarkin shari'a kamar yana nufin fir'auna ba zai cutar ba zai shiryar da ku ba sai dai cutar da ku amma ni ne zan shiryar da ku zuwa ga tafarkin shari'a ne Allah ya ce a gaba ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar to shi wannan dan majalisa kasan idan aka ce akwai na kusa da shugaban ƙasa, to ba abin da ke damu su kamar samun moriyar rayuwa, biyan bukata da sauransu shi ne sai yake nuna musu ya kaumi ya ku mutane na, ina mahazihi duniya, ina mahazihi hayatu duniya mata'un. Wannan rayuwar ta duniya, wato, ‘yar moriya ce, moriya, ya ke nufi da almata'u? in ka dubi bayanin ibn al-asira a littafin an-nihaya yana juz'i na 492 yace huwa min at-tamattu'i bi shay'i yani al-intifa'u bihi ka more abu wanda da ka mora kuma dadin zai kare wannan shine ake nufi da al-mata yace dadin rayuwar duniya wato na dan lokaci ne shi ake nufi da al-mata ana moransa ne na dan lokaci saboda ka baya dawwama baya dawama misali idan ma abinci ne komai daɗinsa kana ci daɗin ya wuce ya ƙare idan ma ɗaci ne kana ci ɗacin ya wuce ya ƙare idan barci ne barcin na ko yana maka daɗi akwai lokacin da zai zo kuma ya zama ya wuce ya ƙare daɗin ya ƙare saboda ka duk abin da ake ɗauka daɗi ne a duniya to za ka samu mata'un ne kawai me ake nufi da almata moriya za a ɗan more idan aka ce an ɗan more ba zai dawwama ba to shi ne yake nuna musu kar ku dubi abin da fir'auna yake ba ku kar ku dubi dukiyar da kuke samu a jikin fir'auna wannan daɗin ba zai dawwama ba kaga wannan wa'azi ne mai ƙarfi yana jan hankalin 'yan majalisan su daina duba dukiyar da fir'auna yake ba su su daina duba moriyar da suke cimma saboda suna kusa da masu mulki sai ce wa innal akhirata hiya darul qarari ku sani lahira ita ce gidan tabbata babu shakka amma duk abin da ka samu a duniya moriya ce mai lokacin karewa wallahi wannan yana daga cikin abin da ibnu usaymin yake yake cewa inna na fi dunya fi majalil amali wato mu anan duniya muna sararin aiki ne wa fi zamanin muhla idan ka yi aiki ka ɗan huta sai ce fa yumkin lil insani an yaksiba li mustaqirrihi saboda haka anan nan ne duniyar za ka yi kokari ka samar ma kanka abinda zai amfane ka a wurin tabbata amma duniya ba mata ba wurin tabbata bane sai ba da hujja da wannan magana ta mumini iyalan fir'auna ya qaumi inna ma hadhihi al hayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar fahiya mata'un yutamatta'u bihi moriya ce da ake dan jin daɗinta. sai ya ce to wannan moriyar kuma karka ɗauka tana daɗewa. kama ya tamatta'ul musafirul mata'i safri misali kai ne tafiya ta kama ka saboda ka sai ka ɗauki guzuri wannan guzuri da kake rike da shi wannan guzuri da kake rike da shi shine kake amfana da shi har ka isa inda zaka hatta yantahiya safar sai ce fa haka za duniya to haka duniya take duniya kamar matafiyi ne kamar kai matafiyi ne dukkanmu da muke kan duniyan nan ibnu usaymin ya ce misalin mu misalin matafiya ne kuma wannan misalin ma ba shi ya bayar ba misali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ya faɗa kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil hadisin al-imam al-bukhari wanda musamman al-imam al-bukhari ya ma hadisin babi shine hadisin 6416 manzo Allah yace ka dauka zaman da kake a duniya kamar matafiyi ne kamar matafiyi ko kuwa wanda ya ratsa hanya wanda ya ratsa hanya wanda yana daga sharhin ibnu hajar a fathul bari yace laysat auli shakki laysat auli shakki bal litakhyir karka dauka da annabi yace au abir sabilin ko shakka ba shakka bane annabi yana cewa imma ka ɗauki kanka a matsayin misalin matafiyi ko kuma ka ɗauki kanka a matsayin mutumin da ya ratsa hanya. Li'an al-gariba, ƙad yaskun fi baladil gurba, idan aka ce wa mutum baƙo, idan ya zo guri yana iya zama kamar ɗan gari. Ya fi lafi abir sabila amma banda mai wucewa, mai wucewa, idan aka ce baƙo kaga yakan zauna a gari na ɗan kwanaki, amma dai kowa ya gan shi ya san ba ɗan gari ba ne shi ma ko bai saki jiki a matsayin zai zauna a garin ba to da annabi ya ba da misali da wannan ko dai ka ɗauki kanka a matsayin baƙo ne mai zama a gari za ka bar gare to haka zaman duniya take ko kuma ka ɗauki kanka a matsayin wanda ba zai ma zauna a garin ba ya zo wucewa ne mai wucewa shi ake nufi da abiru sabil to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin mutane biyu na ɗaya ya fi sauƙi na biyu ya fi tsanani idan aka ce an ba da misalinka a matsayin bako to kaga alamar dai ka ɗan zauna a garin amma dai baka miƙe kafafunka ba to haka ake son ka yi tunanin zamanka a duniya kai ne wanda za ka bar duniyar nan ko yau ko gobe ko dai da safe ko da yamma wanda shi yasa abdullahi bin umar da ya kawo hadisin ya ce to ni tun da na karanta wannan hadisin ban taɓa yamma ta same ni in jira safiya ba, gani nake idan yamma ta yi safiyar gobe ba da ni za a yi ba, idan na cimma safiyar gobe gani nake ba zan wuni ba. In ji Abdullahi bin Umar, saboda wannan misali da annabi ya bayar yanda ya kamata musulmi ya ɗauki duniya, zaman duniya ya ba da misali da mutane biyu, li'an al-gariba qad yaskunu fi baladil gurba bi khilafi abir sabil idan aka ce wannan matafiyi ne alƙasidi libaladin shasi'in ya taho daga wuri mai nisa zai isa wuri mai nisa wa bainahuma audiyatun mardiya murdiya wa mafawizu muhlaka yace wa mafawizu muhlika wa quta'u tariqin kai ne ka fito ƙasa mai nisa kana tafiya a ƙasa kuma ka doshi wata ƙasa mai nisa wannan ƙasar da zaka je akwai hamada a tsakaninka da ita, akwai rairayi, akwai ‘yan fashi, hanyar ba ta da kyau. To, kaga kenan Ibn Hajar ce, fa inna min sha'anihi Allah yi ƙima lahba, in ka iso gari ba ka jira ko da na lokaci guda, maza maza kake ka wuce wannan garin, wala ya sukunu lamhatan ba ka jiran ka zauna a wannan garin ko da ƙiftawan ido ne, saboda hangen tafiyar da take gabanka. to shi ne abin da wannan mumini na gidan fir'auna yake nasiha ga 'yan majalisar fir'auna makusantan shi ya ce ku sani gidan lahira ita ce gidan tabbata Allah ka sa mu samu isa gare ta cikin nutsuwa sai ce man amila من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
kaga dai wannan mumini da yake iya- cikin iyalan fir'auna yanzu ya sake jikinsa wa'azi ma yake yi kawai wa'azi yake musu ya ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha duk wanda ya aikata mummunan abu a lahira ba za a saka mishi da wani abu ba face daidai laifinsa wa man amila salihan wanda ya aikin kwarai kuma fa min zakarin aw unsa namiji ko mace wa huwa mu'minun in dai yana mumini sharadin kenan fa ulaika yadkhuluna aljannata wadannan sune masu shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisabin ana ba su arziki ana ba su abinci a gidan aljanna babu hisabi Allah ka samu na ciki kaga kenan ya nuna cewa tun daga zamanin farko tun zamanin farko annabawa ba sa bambanta maza da mata ta wajen wa'azi Allah yana ba mu labarin abin da ya faru ne zamanin annabi Musa alaihi salam zamanin annabi Musa ba nan kusa ba zamanin annabi Musa yana da nisan gaske kaga wanda ke majalisan fir'auna yake tabbatar da cewar namiji da mace daidai suke a wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan kowa ya bauta ma Allah aka samu imani tare da mutum kaga ba a cewa ai mumini shine kada yake samun wata falala ta aljanna banda mace to idan ka dawo alqur'ani shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya rayu a kansa kenan yake gaya wa sahabbai innaman nisa'u shaqa'iqur rijal manzon Allah ya ce kun ga mata yan uwan maza ne inji manzon Allah mata shaqiqai ne na maza idan aka ce shaqiqi ana nufin uwa ɗaya uba ɗaya tunda annabi ya faɗi wannan kaga kenan ka daina ma kokarin bambanta ibadar mace da kuma na namiji ka daina ma kokarin bambantawa saboda haka za a ce mace in ta tsaya sallah ta matse kafafunta babu hadisi daga manzon Allah yanda namiji zai bude kafa haka mace za ta bude kafa yanda namiji zai yi iqama haka mace za ta yi iqama yanda namiji zai bayyana karatu a sallah haka mace ya kamata ta bayyana karatu a sallah duk wani hadisi da ka samu daga manzon Allah idan aka ce maka yana bambanta sallar maza da sallar mata wannan hadisin bai inganta ba saboda aka kamata yi mata su sani duk abin da aka ce maza su aikata inda ibada ne to ya kamata su aikata sai abin da yake da hujja karara wanda tun zamanin annabi an bambanta wannan hadisin da annabi ke cewa innama nisa'u shaqa'iqur rijal ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisin 2333 kuma kamar yadda shi wannan mumini yake faɗa man amila salihan min zakarin aw unsa to haka in ka dubi alqur'ani a suratu ali imran aya ta 195 a ƙarshen sura Allah yake cewa fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum Allah yace bazan tauye aikin wani mai aiki a cikin ku ba min zakarin aw unsa namiji ko mace sai Allah yace ba'abukum min ba'dhi ai sashin ku daga sashi ne to kaga wannan yake nuna cewar darajar mumini yana zama daidai da darajar mace mumina duk da cewar Allah madaukaki ya fifita a kiran halitta da kuma damar da Allah ya bayar maza suke da iko akan mata amma wanda yake nuna ta wajen aiki fa ta wajen aiki ladan guda ne la ubi'u amala amilin minkum saboda ka sai Allah ya ce fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawabi shi Allah akwai kyakkyawan sakamako a wurinsa Allah ka samu na cikin waɗanda suke samu na biyu suratun nisa'i in ka dawo suratun nisa'i ya ta ɗari ta ishirin da hudu nan ma Allah ya ce wa man ya amal mina salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min kaga wannan sharaɗin yana nan kamar yadda Allah ya faɗa a nan yadda ke ba mu labarin maganar muminin iyalan fir'auna wa man ya amal mina salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إن كداو سورة النهل آية تتسئن دبقي نما الله ينون تشيور مزا دماتا وكنش سقداني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كاغا ودنن آيوين دكا Allah yana tabbatar da yadda sharaɗin ya zo a nan, wa man amila salihan min zakarin au'unsa wa huwa mu'min, saboda don kafiri ya yi aikin kwarai ba shi da lada a ranar tashin kiyama. Don haka yasa ake kawo sharaɗin wa huwa mu'min, kaga wannan sharaɗi ya zo a suratun nisa'i, wa man ya amal mina salihati min zakarin au'unsa wa huwa mu'min, ya zo a suratun nahali ayata 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن kaga duk inda Allah ya ce mutum ya yi aikin kwarai namiji ko mace sai Allah ya ce sharaɗi idan mumini ne to wannan mutumin zai samu lada a ranar tashin kiyama me ya ci gaba da cewa ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار to kasan idan aka samu mutum ya fito yayi irin wannan katobara a gaban mai mulki ga abin da mai mulki yake so ya zama an samu wani ɗan majalisa guda ɗaya ya fito ya ringa ja da mai mulki kasan za a rika lallaba shi ba za a rasa wasu da ce kai wani da Allah kai hakuri tafiyar ai ba kuskure fir'auna duk abin da yake karantar da mu babu laifi ba za a rasa wanda zai ringa dan sassautawa dan yana tausaya mishi shi yana gani yana tausaya masa ne don Allah ka ja ka ja wannan ra'ayin naka mana mu zauna lafiya kaga idan akwai mutumin da yake tausayin sa tunda ya fito yana faɗa da fir'auna ƙarara to duk wani mai tausayinsa fa zai ƙoƙarin jan shi ya ba shi shawara ni abin da nake gani ya kamata ka bar wannan al'amari faɗan ya fi ƙarfinka ba shi kenan ba sai ka sallama ta shi kuma wannan ma ba burgewa ba ne ya ce ya ƙaumi mali a du'ukun ilan najati ya ku jama'a na ta yaya ni ina kiran ku zuwa ga tsira wa tad'unani ila an-nar amma ku kuna kira na zuwa ga wuta kaga kenan wannan mutumin babu maganar sassauci a wurin sa ana son ya sassauta saboda tsoron sharrin fir'auna sai ce a wanda ma yake neman ya sassauta yana kiran shi ne zuwa ga wuta yace tad'unani saboda abinda kuke kira na in yi li akfura billahi in kafirce da Allah kenan wa ushrika bihi in shirka da Allah ma laisa li bihi ilmu abinda bani da hujja akai kuna kira na in kafirce ma Allah in yi shirka da Allah saboda in ya yarda fir'auna abin bauta ne kaga ya shirka sai ce wa ana amma ni ad'ukum ila al-azizil ghaffar ina kiran ku ne zuwa ga mabuwayi Allah mai yawan gafara ga masu laifi nan ma bai tsaya ba ya ci gaba da cewa la jarama an ما تدعونني إليه ليس له دعاة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ta inda kawai ya samu sassauci maimakon ya fito ya ce da fir'auna yake fada a'a sai yana yana rufe kalma kuma hakan ya fi dacewa saboda hikima don Allah ya ce wudu ila sabili rabbika bil hikma in zaka yi kira ka sa hikima kaga sai ce la jarama babu makawa annama tad'unani ilahi abinda kuke kira na gare shi ai fir'auna ne ko maimakon ya ce fir'auna da kuke kira na in bauta masa sai ce ma tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun bashi da hurumin ya kira a bauta masa fi duniya a nan duniyan wala fil akhirati bare kuma a lahira ba shi da wannan hurmi shi wanda kuke kira na in bauta masa ba shi da hurumin a bauta masa ɗin ba shi da wannan iko wa anna maraddana ila Allah ku tsoron ku shine zai iya kashe ni to ai duk makoman mu ga Allah ne maraddana ila Allah amma kar ku manta idan muka koma ga Allah don dama ya gaya musu lahira ita ce darul qarar gidan tabbata to duk mutumin da ya koma ga Allah yana shirka wa annal musrifina hum ashabun nari duk masu barna sune yan wuta kaji abin da yake gaya musu saboda haka yasa yana tabbatar musu ba zai taba bautan fir'auna ba kuma bai damu da a kashe shi a wannan tafarkin ba kaga magana ta zo ƙarshe sai ya ce me فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم sai yace to za ku tuna abin da na gaya muku in wannan magana tana nuna shi ma kansa ya tabbatar ba za a bi shi ba kaga an zo iyaka kenan an zo ƙarshe abe sun nema yayi kafirce ce ba zai yi ba ya nemi su rabu da fir'auna sun ki kaga an zo mararraba saboda ka sai ya ce to za ku tuna abin da na faɗa muku wannan ita ce kalmarsa ta ƙarshe gare su za ku tuna ni kuma wa ufawwidu amri ila Allah na jingina al'amari na ga Allah wato wannan ita ce kalma ta tawakkali domin idan ka ji an ce tafwidul amri ila Allah ana nufin tawakkali kamar yadda al-Imam Ahmad ya bayyana yana shu'abul iman na al-Imam Baihaqi yace jumlatu tawakkuli tafwidul amri ila Allah jalla sana'uhu wa siqatu bi me ake nufi da tawakkali a alqur'ani idan kaga an kawo tafwidul amri to yana daukan ma'anan tawakkali wato mutumin nan yace ni na dogara ga Allah shine yake nufi da cewar na miƙa al'amari na ga Allah subhanahu wataala sai ce kuma shi Allah nan basirun bil ibadi mai ganin bayansa ne. To, kun ga labarin wannan mutumin, wallahi yana cikin gishirin duniya. Wannan mutumin yana daga cikin mutanen da a dalilinsu aka samu sassaucin fushin Allah ga duniya. Saboda kai sa Allah ya saka labarinsa a Sura, kuma labarin ba kaɗan ba, labari mai tsawo. ya ba mu ilimi tattare da wannan mutumi saboda me mu gane muhimmancin abin da wannan mutumin ya aikata to don haka yasa aka samu ibn taymiya da ya rubuta littafi da ake kira al-gurbatu al-gurbatu wal ghuraba'u al-gurbatu wal ghuraba'u domin wadan akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baki ne a duniya ba masu zama ba ne kamar da shi kansa yake ba da misali a cikin wannan aya to don haka isa ya rubuta littafi musamman yake ba da misalan mutanen da suka gyara duniya amma kafin su yi gyara ga duniya yadda suka cire tsoro a zukatansu suka tabbatar da haƙiƙanin tawakkali kaga bai ce ya dogara da wani tsafi ba yace wa ufawwidu amri ila Allah na miƙa al'amari na ga Allah sai ya ce inna Allah basirun bil ibadi Allah mai ganin bayansa ne kaga kenan ba ma sai ya nemi taimakon Allah ba ta wata hanyar kariya Allah ya san inda zai bashi kariya to ibn taymiya yake cewa wannan yana majmu fatawa mujalla na 18 shafin 291 innal anbiya kulluhum duk annabawan da Allah ya aiko a duniyan nan gaba ɗayansu kana dinuhumul islam addininsu guda ɗaya ne shine Islam min nuhin ilal masihi ibn taymiya yace tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi isa saboda haka yasa musulunci al-islam shine kadai addinin da Allah ya tabbatar a duniya ولهذا لما بدا الاسلام غريبا لما بدا الاسلام غريبا لم يكن غيره من الدين مقبولا idan aka ce an samu wani lokaci da musulunci ya zama bakon addini to karka dauka ko wani addinin da zaka yi ka bar islam a karba maka babu shi babu wannan saboda haka ya ba da misali da hadisai da aka samu daga manzon Allah wanda ya zo ta riwayar sahabbai da dama kamar iyabu bin himar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah nazara ila ahli al-ard Allah ya dubi duniya gab da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gab da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kalli duniya zaka ce bai ganin ta yana kani amma akwai kallon Allah ta rahama lokacin da Allah ya kalli duniya famakatahum sai ya kyamaci duniyar gaba ɗayanta manzon Allah ya ce arabahum wa ajabahum duk duniya gaba ɗaya daga larabawa zuwa ajami babu wanda Allah bai kyamace shi ba illa baqaya min ahli kitabi sai ragowar ahlul kitabi akwai ƴan ragowar ahlul kitabi mabiyan annabi Isa ƴan kaɗan a dalilin su Allah maɗaukaki ya zamanto ya samu ya sassauta fushinsa ma duniya. Ibn Taymiyyah ya ce, "Wala ya tabi haza annahu idza sara gariban annal mutamassika bihi yakunu min sharri idan aka ce musulunci ya zama bako dan abinda manzon Allah ya tabbatar mana shi musulunci wani lokaci yakan bunƙasa wani lokaci kuma musulunci yakan matse akwai lokutan da za a samu musulunci ya takura ya matse masu riko da shi kaɗan ne akwai lokacin da za a samu musulunci ya yi faɗi saboda ka za ka ga mutane da yawa sun rungume shi to sai ya ce karka yadda a lokacin da musulunci ya matse ya zama masu riko da shi kaɗan ne shi ne Allah ya ba mu misali da labarin fir'auna da anai musa alaihi salam kaga a wannan lokaci musulunci ke da rauni kafirci yake da ƙarfi to idan mutum ya yi riko da musulunci a irin wannan lokacin ibn taymiya ya ce huwa as'adun nasi a duk duniya babu ɗan gata kamar shi idan ana neman mutumin da yayi babban rabo to wannan yana daga cikin su yace amma fil akhira fahum a'la nasi daraja anan duniya kenan bare kuma a tashi a lahira idan an tashi a lahira yace suna da daraja ba'dal anbiya'i alaihimus salam da an kawo annabawa aka ba su matsayinsu a gaban Allah, to sai a kawo waɗannan bayin Allah, waɗanda suka yi riko da addini a lokaci mawuyaci, sai a kawo su suke bin bayan annabawan Allah, saboda ka kaga wannan mutumin yana martaba ta biyu bayan martaban annabawa. To sai ya ba da misali da hadisu manzon Allah inda annabi yake tabbatar da ita duniya haka Allah ya tsara ta, innal islama bada'a gariban wa sayaudu gariba. haka Allah ya fara duniya musulunci ya zama bako kuma sai an kai lokacin da musulunci zai zama bako idan aka kai lokacin da musulunci ya zama bako sai manzon Allah ya ce fatuba lil ghurabai to madalla ga waɗanda suka dauki wannan siffa na baki madalla ga wanda suka dauki wannan siffa wato karka yadda ka rabu da Allah saboda musulunci ya shiga mawuyacin hali saboda ana cikin wani tsanani musulunci ya zamanto yana da kaskanci ba ɗaukaka ba karka yadda da wani addini in ba islam ba abinda wannan mutum ya karanta da mu kenan in ka dubi alkur'ani zaka ga misalai wanda ibn taymiya ya kawo na ayoyi kamar misali suratu ali imran inda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani addini sabanin islam to ba za a karba masa ba me wannan mutumin yake faɗa in ka dubi abin da ya bayyana mana cikin ayoyin da muka karanta yayi daidai da abin da Allah ya faɗa aya ta 85 ta suratu ali imran la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al musrifina hum ashabun nar abinda Allah ya ce man yabtadi ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu sannan kada suratu ali imran ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye shi sai Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai to abinda wannan mutum ya faɗa kenan yace fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kaga yana cewa na yadda in mutu ina musulmi ko da kuwa zan samu azabar wani makiyin Allah to idan ka dubi ayoyin alkur'ani daban-daban hakanan Allah tabaraka wata'ala ya kawo misalai wanda ibn taymiya yake duba ya sai ya kawo riwayoyin da aka samu na wannan hadisi akwai hadisin Abdurrahman bin Sanna wanda shi ma ya rawaito annabi yake cewa bada al-islamu gariban summa ya'udu gariba kama bada fatuba lil gurba'i manzon Allah yace yanda musulunci ya fara a siffan bako haka zai zai koma siffar bako sai muka ce ya rasulullah wa man al gurba suwaye suwaye baki kala sai annabi yace wanda ake nufi da bako alladhina yuslihuna idza fasada an-nasu mutanen da suke gyara idan wasu sun bata idan wasu sun baci su kuma dage wasu ai gyara ne kaga wannan mutumin kokarinsa shine ai gyara a fadar fir'auna ko da shike mafi yawa mutane sun baci to yana daga cikin alguraba yin ji manzon Allah shi wannan hadisin ya samu riwayar sahabbai da dama akwai Abdurrahman bin Sanna akwai Sa'ad bin Abi Waqqas akwai Abdullah bin Mas'ud hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1273 idan kana son shiga cikin mutanen kwarai waɗanda annabi ya kira su baki to duk sa'ilin da aka samu wani yana barna kai kokarin gyara alladhina yuslihuna idza fasada an-nas akwai riwayar al-muttalib bin abdullah ibn hatubin wanda shi kuma tabi'i ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su waɗannan mutane da ake cewa gishirin duniya nuzza'u min alqaba'il yan ɗaiɗaiku ne a cikin kabilu ba a samun su da yawa a duniya ba su da yawa Allah ka samu na ciki ɗaiɗaiku ne waɗanda komai runci ba su barin gaskiya duk wahalar da za ta same su ko da za su rasa ransu manzo Allah ya ce annuzza'u min alqaba'il idan ka dubi ƙabilu sai ya zama kamar kowace ƙabila Allah yakan ciro ɗaya biyu ɗaya biyu haka ba su da yawa yanda ka gani aka samu a fadin fir'auna akwai hadisin abdullahi bin amrin wanda shi ma ya ce mun tambayi manzon Allah mal guraba'u suwaye baki qala sai annabi ya ce qaumun salihuna qalilun fi nasi sau'in kasirin kaji abin da manzon Allah ya faɗa ya ce mutanen ƙwarai ne kaɗan suna cikin mutanen banza masu yawa saboda ka karka damu da cewar ai ka yi riko da gaskiya kai kaɗai aka ake so waɗannan mutane kaɗan ne suna cikin mutanen banza masu yawa ka dage ma wannan gaskiya sai mazan Allah ce wa man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum idan ma sun tsaya suna kira mai bin su kaɗan ne akan mai saba musu yanzu yadda manzon Allah ya faɗa ka ɗauki labarin wannan mumini daga iyalin fir'auna ka kwatanta za ka gani ya zama duk wannan wa'azin da muminin nan ya yi babu inda Allah ya gaya mana cewa sun karɓa ƙarshenta ma kiransa suke ya dawo a bi fir'auna a bauta masa shi yasa ya kama faɗa ya ce yaya za ku kira ni in yi shirka ga Allah akan abin da ba ni da hujjarsa ni kuma ina kiran ku zuwa ga Allah al-azizul ghaffar Allah mabuwayi, Allah mai yawan gafara, sai mazan Allah ya ce, To, irin wannan mutumin ƙaumun salihuna mutanen ƙware ƙalilun kaɗan ne, fi nasi sau'in kasir, ana samun su cikin mutanen banza masu yawa. Sai mazan Allah ya ce, Man ya asihim, aksaru min man yutai'ukum wanda yake ƙinsu ya fi yawa akan waɗanda suke bin su. wannan hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisin 3921 yana sahihu targib hadisin 3198 kuma hadisin ya zo ta riwayar sahal bin bin sa'adin as-sa'idi da kuma abdullah bin umar da jabir bin abdullah da anas bin malik da abu dardai da abu umamat al-bahili da wasilatu bin al-asqa'i sahabban da suka ruwaito hadisin nan daga manzon Allah wallahi suna da yawa manzon Allah yake tabbatar da irin wannan mutumin ba su da yawa a duniya. To me Allah ya ce a ƙarshe?
فوقيه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب To Allah da ya kawo mana ƙarshen labari, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fawakahu Allah sayyi'ati ma makaru, sai Allah ya tsare shi daga munanan abin da suka ƙulla. Sayyi'ati ma makaru, munanan abin da suka ƙulla na makirci. Allah ya tsare shi, kaga dai abin da Allah ya gaya mana kenan, yaya aka ba shi tsaron, me suka yi, Allah bai gaya mana ga shirin kisan wannan mutumin da aka yi, a, ga ga yadda aka shirya kisansa, muguntan da aka shirya mar, ga kuma yadda Allah ya ba shi kariya, Allah bai gaya mana ba. Illa dai, Allah ya faɗa mana, fawaƙahu Allahu sayyi'ati ma makar. Allah ya tsare shi daga munanan abin da suka kulla na makirci. to dan in inda zaka dubi tafsiri zaka ga maganganu daban-daban ai ya ruga ya hau kan tsauni sun bi shi a guje kaza duwatsu sun fado sun kashe su babu bayanin nan a Qur'ani ko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi iyakar lab kamar yadda kaji labarin da Allah ya tashi bayar da labarin bai faɗi sunan mutumin ba to haka kuma ƙarshen labarin Allah bai faɗa mana irin abin da suka shirya na mugunta gare shi ba amma Allah ya tabbatar ya tsare shi Allah ya tabbatar wannan mutumin ya samu tsaro. Me yake nuna maka, ashe idan ka ji tsoron Allah, ka riƙe gaskiya, komi yawan maƙiyanka, duk shirin da za su yi, wallahi Allah zai baka kariya. Wannan shi ne abin da Allah ke karantar da mu, sai kuma waje ɗaya, Allah ya ce wa haƙa bi ali fir'auna su'ul azabi, su kuwa mutanen fir'auna mummunan azaba ya aukan musu. kaga nan ma Allah ya gaya mana ya tseratar da wannan mutumin shi kadai iyalan fir'auna kuma gaba daya Allah ya zuba musu wata, wata azaba mai muni mummunan azaba yaya azabar take النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب sai Allah ya gaya mana mummunan azaba wanda ya saukar ma fir'auna da jama'ansa menene wannan mummunar azaba Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha wuta ce da ake bijiro su a kanta zahiri wuta ce ake bijiro su a kanta guduwan wa'ashiya safe da yamma tun daga mutuwan fir'auna da ‘yan majalisansa Allah yake gana musu azaba sau biyu a rana har zuwa yau kuma ba za a daina ba har tashin kiyama wannan azaba ce wanda ake wa mutanen fir'auna annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa'ashiya wuta ce da ake bijiro su a kanta safe da yamma kuma za ka ɗauka wannan ita ce azaba mafi tsanani sai Allah ya ce a wa yau mata ƙomu sa'atu ranar da sa'ar ƙarshen duniya ta tsaya idan aka yi hisabi adkhilu ala fir'auna ashaddal azabi iyalan fir'auna za su shiga mafi tsanani na azaba ashe wannan azaba da ake musu kara su da ake ga wuta safe da yamma ba shi ne mafi tsanani ba, ba za su gamu da mafi tsananin azaba ba sai an tashi a filin hisabi. Al'imamun Nawawi, hakanan malaman hadisi da dama suna amfani da wannan aya da malaman tafsiri da malaman tauhidi suna tabbatar da wannan aya ita ce hujja da take tabbatar maka akwai azaban kabari. akwai azaban kabari domin zahiri abinda Allah yake faɗa kenan mutanen fir'auna ana bijiro su akan wuta safe da yamma akai ka san fir'auna ya riga ya mutu ashe kenan a kwanciyan kabarin fir'auna da jama'ansa Allah yake gana musu wannan azaba to sai al-Imam Nawawi yace e ilam anna mazhab ahli sunnati tafarkin ahli sunna aqidar ahli sunna ita ce isbatu azabil qabri kayadda akwai azaban kabari Allah ya kare mu daga ita wa qad tazaharat alaihi dalailul kitabi was sunna al-imam nawawi yace kuma dalilai wadanda aka samu daga alqur'ani da sunnar manzon Allah idan ma ka dubi alqur'ani zaka ga hujjoji wadanda suke tabbatar da akwai azaban kabari sai ce kamar misali wannan aya ta 46 ta suratu gafir annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wuta ce ake bijiro fir'auna da jama'ansa akanta safe da yamma sai ce kamar yadda wannan aya take bayani karara tazaharat bihi al-ahadithu sahiha haka na aka samu hadisai ingantattu da yawa anin nabiyyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati jama'atin min as-sahaba wanda ta samu riwayar sahabban annabi masu dimbin yawa fi mawatini kasira a wurare daban-daban waɗanda manzon Allah yake bayanin babu ko shakka akwai azaban kabari sai ce wala yantani wa fil, fil aqli kuma in ka dawo amfani da hankalinka ma wannan bai saba ma hankali ba wala yamtani fil aqli an yu'ida Allah ta'ala al hayata fi juz'in min al jasadi ai ba abin mamaki bane Allah ya dawo da ranka ma wani sashin jikinka wa yu'azibhu yayi azaba ga wani sashi banda wani wa idza lam yamna'hu al-aql wa warada ash-shar'u bihi wajaba qabuluhu tunda abu ne wanda hankali bai saba mishi ba kuma shari'a ta tabbatar zai auku kaga kenan wajibi ne musulmi ya yadda wa atiqaduhu ya kudurta shi kuma in ka dubi sahihu muslim zaka ga inda al-imam muslim ya jera hadisai masu dimbin yawa fi isbati azabil qabri yana tabbatar da azaban kabari har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji sautin wasu da ake ma azaba a kwanciyar kabari ko bihi wa sama'il mauta far'un yani bayan haka bayan annabi ya ji ya ji sautin waɗanda ake ma azaba kuma annabi ya tabbatar da cewar matattu suna jin ƙarar takalma dafinihin na waɗanda suka zo binne gawayyakinsu duk sa'ilin da aka binne mamaci za a koma wannan mamaci yana jin ƙarar takawar da mutane suke idan za su koma wal maksudu anna ahlus sunna anna anna mazhab ahlus sunna isbatu azabil qabri sai al-imam nawawi yace to abinda muke so mu tabbatar wajibi ne ka sani tafarkin ahlus sunna shine yadda da cewar akwai azaban kabari ya faɗi wannan a littafin sharhu sahihi muslim yana juz'i na goma sha bakwai shafi na ɗari biyu da ɗaya. Mai Allah maɗaukaki ya ci gaba da cewa.
Wa in ya ta hadduna fin nari fa ya ƙulu bu'afa ulillazina stakbaru للذين استكبروا إنا كنا كنا لكم طبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار wannan shi yake nuna maka idan kai biyayya ga shugaba ka saba ma Allah baka da uzuri a kiyama baka da wani uzuri a kiyama don haka sai Allah ya ce wa iz yatahajjuna fin nari lokacin da suke jayayya a cikin wuta da manya da mabiya kaga kenan waɗanda suka bi shugaba akan bata ba su da uzurin da za su gaya ma Allah Allah zai hada su da mabiyan da shugabannin ya zuba a wuta idan an sa su a wuta sai su rika gardama suna jayayya fa yaqulu bu'afa'u masu rauni za su rinka magana lil ladina stakbaru ga manyan su za su ce inna kunna lakum taba'an mu dama a duniya bin ku kawai muka yi ta yi kun ce mu yi abu mara kyau mun yadda mun yi, kun ce mu buge ne mun buge shi, kun ce mu sace dukiyar wani mun sace, to yanzu ga da mu da ku a wuta, fahal an tun mugununa an nana su minan nari, ko shin za ku ɗan wadatar da mu wani yankin wuta tun da ku kuka jawo mana shigowa, ya kamata ku ɗauki nauyin wannan azabar ko da wani kaso ne. Kaga kenan talakawan kenan man shugabannin su ɗauki wani kaso na azaba. saboda me saboda ai sun amfana da biyayyar waɗancan matalautan a duniya me Allah ya ce a gaba qala allazina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bainal ibad qala allazina istakbaru sai manya sai manyan su ce inna kullum fiha ai da mu da ku ga mu duka a wutan da mu shugabanni da ku mabiya ga mu a cikin wutan inna Allah qad hakama bainal ibadi shi ko Allah ya riga ya gama hukunci a tsakanin bayi to wani hukunci za a sake a ce a dai ba azaban ku a ƙara mana kaga shugabannin suna nuna ma mabiyan sun yi aikin banza Allah ya ce wa qala alladhina fi nari li khazanati وقال
jahannam الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين وقال الذين في وقال الذين كفروا وقال الذين في النار لخزنة جهنم هكذا waɗanda suke wuta kaga kenan sun ga jayayyar dai ba za ta amfane su ba sai su yi magana da masu tsaron jahannama akwai mala'iku da suke tsaron jahannama za su ce ma waɗannan mala'ikun ud'u rabbakum ku- ku kira Allah ku ro- ku roƙan mana Allah kaga suna ganin tunda su ne ma'aikata idan sun roƙi Allah Allah zai amsa saboda haka ku kira Allah ku roƙe shi tunda mu masu laifi ne in mun roƙe shi ba zai amsa ba ku roƙi Allah ku- ku roƙa mana Allah ya khaffif anna yawman min al'azabi ya sassauta mana rana ɗaya tak na azaba idan aka ce rana anan kamar yadda Imam Tabari ya faɗa a tafsirinsa sa الإمام الطبري يقول قال أهل جهنم لخزنتها وقوامها ‘yan wuta suke gaya wa mala'ikun da suke tsaron aljanna, istigafatan bihim min azimi malahun fihi min albala'i, saboda tsananin bala'in da ‘yan wuta suke ciki, saboda ka da su ringa neman masu tsaron wutan, raja'a an yi jidumin indihin farajan, suna tsammanin idan, idan suka ce masu tsaron wuta su roƙi Allah, ba mamaki ta wannan hanya za a samu sassauci. sai su ce musu udu'u rabbakum lana ku roƙa mana Allah ya khaffif anna yawman min al- yawman wahidan ku roƙa mana Allah ya sassauta mana rana ɗaya tak min al'azabi na azaba wannan ranar karka ɗauka wai tsawonta irin tsawon kiyama yani kadara yawmin wahidin min ayyamid duniya min al'azabi kamar dai gwargwadon wato kwana guda na duniya misali a ce an samu awa 24 a samu sassauci um, min al'azabi alladhi nahnu fihi na azabar da muke cikinta shine uh, al-imamu tabari yace abin da yasa aka fassara yawman da cewa ranar duniya ma'ana zalika qadara yawmin min ayyamid dunya li'anna al-akhirata yawmun la layla fihi saboda ita lahira yini, guda, yini ne babu dare to idan suka ce muna son a sassauta mana na yini guda kaga suna nufin tsawon awa 24 yinin duniya ba yinin lahira ba wannan addu'ar da suka yi mai mala'iku suke ce musu قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
kalu sai mala'ikun za su ce, Awalam ta ku ta cikin rusulukun bilbayyanati, shin manzanninku ba su zo muku da hujjoji ba, kalu bala za su ce kwarai kuwa, manzanni sun zo mana da su, kalu sai su ce, to fadu'u, sai ku yi addu'a da kanku, wa ma du'a'ul kafiri na illa fi balal, sai Allah ya ce, amma addu'an kafirai ba ta zama face cikin bata. addu'ar ba Allah bai karbanta. Wannan ya zo a suratun ra'adi aya ta goma sha hudu, wa ma du'a'ul kafiri na illa fi dalal. To, a daidai wannan lokaci, ‘yan wuta sun tabbatar babu wata hanyar da za a samu sassauci, to babu abin da ya rage face su fashe da kuka, wanda ya zo ta hadisan manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam, akwai hadisan Abdullah bin Qaisin. wanda manzon Allah yake cewa inna ahlan nari la yabkuna yace wallahi yan wuta za su fashe da kuka hatta law ujriyati sufun fi dumu'ihim lajarat hawayen ‘yan wuta zai taru sai ya zama teku, da za a kawo jiragen ruwa a jefa a cikin hawayen, manzan Allah ya ce, wallahi jiragen ruwa za su yi tafiya. Wa innahum la yabkuna dama jini tun suna kukan hawaye har awaye gari jini ke fitowa. Wannan hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1679. Akwai hadisin Anas bin Malik, wanda cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yursalu ala ahli naril buka Allah zai sake kuka ga yan wuta fayabkun za su yi ta kuka hatta tanqati ad-dumu har sai jinin ya hawaye ya katse hawaye bai fita sai dai jini kawai jini zai ringa fita yana taruwa wannan hadisin ma yana sahihu ibn majah hadisi na 1324 kaga kenan mummunan nadama ita ce nadamar lahira Allah ka raba mu da ita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب